أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا ورحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقيل ادعوا شركاءكم فرعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل أدتوا كتراوا شركاءكم abokan tarawar taku wajen bauta da ubangiji ai alsalama huwa ka allazina kuntum tad'umuna wanda kuke riya annahu cewa su shuraka wallahi wa su a baban tarawa ne da Allah to fa da auhu sai suka kiran su balan su jibu lahum ba su amsa musu da auhu kiran su ba wara'ahu wara'ahu wara'ahu al'azaba wato sai suka wato wara'ahu al'azaba su ne sai suka ga azaba ai amsa ruhu sai suka gaishe wato da idanuwan su law annahum kanu yahtaduna da dai su sun kasance sun shiga cikin ya a duniya lama ra'ahu da ba su ga wannan azaba ba fil akhirati a gidan lahira ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين yau mai rajihim ka tuna wato ranar da rajihim wato zai kira su sai kulu ubangiji ya kira su ya ce me kuka amsa wa manzanni wato manzannin da muka aiko ilaikum zuwa gare ku فعميت عليهم الأنباء يومئذ وهم لا yatasaalun يتساءلون fa amiyat alaihim al anba sai labarai suka makance alaihim gare su ai wato labarai almunjit ne tseren wafin jawabi a cikin jawabi wato sai suka makance gare su yau mai idan a wannan yini ai lan yadda duka bara ba su samu labari ba lahum gare su fihi najatun wanda tsiran su yake cikin sa fahum su la yatasaaluna wato la yatasaaluna wato ba sa tambaya an gare shi fa yasu da sai su yi shiru فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين amma duk wanda ya tuba daga shirku ya imani ai ya yi gaba da gaskiya da tauhidin Allah kuma ya aikata aiki na gari ai addal fara'id ya bada farillai to wanda ya kusa ta ya kasance min al-muhlimin daga annaji da masu tsira da wa'dillahi da alƙawarin Allah وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون wannan bugu ubangijin ka ne yake halitta abin da ya so kuma ya wa ya fitaru ma ya sha kuma yake zaɓa abin da ya so Eh, ya halitta abin da ya so kuma ya zaɓa abin da ya so ma kana lahum al-khiyara su ne musulmai zaɓi bai kasance gare su ba ai al-intiyar zaɓi shi cikin cikin wani abu subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma yushriku daga mara abin da suke tarawa wato da shi ai ishrakin ya ɗaukaka gaban wato shirkun su وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يؤذنون ubangijinka shi ne ya san wasu abinda wasu kiradan su suke ɓoyewa ai su sirru kulubu abinda zukatan su suke ɓoyewa min kufur na daga kafirci wa gairihi da wani sa ma yulinuna da abinda suke bayyanawa وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون eh to ubangiji ya san abinda suke ɓoyewa a zukatan su kuma da abinda suke bayyanawa da harshen su wa huwa Allah shine Allah ubangiji la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta sai shi lahul huk- lahum- lahul hamdu wato godiya da yabo sun tafi daga rashin ula a duniya wal akhirati da lahira ma'ana aljanna walahul hukum ai hukunci ya tafi daga rashin shine alqada'u hukunci annabi ne zartiya fi kulli shay cikin kowane abu duk hukuncin su zartacce ne akan komai yayi wai dai turmiyu daga rashin ake mai da kullun nusuri da tashin alkiyama قل رأيتم إن جعل الله الله عليكم تعالى الليل سرمدا الله تعالى إلى تعالى.
يوم القيامة istihara ya kawo ta ko bismillah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana koya mana istihara kamar yadda yake yake yake karantar da mu surar Fatiha kamar yadda yake koya mana Fatiha
لا أظلم أحد على أمر idan ɗayan ku yayi nufin yin wani abu يصلي ركعتين sai ya sallaci raka'a biyu الكافرون والإخلاص wato raka'a farko ya sai karanta Fatiha da wato surar Luka kulli azal kadu da biyu kuma Fatiha da kullu wallahu ahad أو آية وربك وربك ولا ko kuma ya karanta ayan nan wa rabbuka ya halqu ma yasha wa yahtaru
يقرأ دعاء الاستخارة in ya gama sai ya karanta addu'a istikhara اللهم إني أستخير ita ce Allahumma ya ubangiji ni ina ba kana neman zabinka ilmika da iliminka tabaruka bi qudratika ina neman wato ikonka da ikonka ila akhirih har zuwa ƙarshen wannan addu'a ta'ajjala wato idan ba ke gaggawa fala aqalla min an yaqula ba to ba babu mafi karanci da ya ce rabbi khirli wa eh, idan ya ga wannan wato ma'ana ta yi masa tsayi zai ce rabba kirli wasan ne ya ubangiji ka zaɓa mu ubangiji ka zaɓa saboda ni rabbi khirli wa sharli ya ubangiji ka zaɓa mu ka zaɓa saboda ni na'am idza ta'ajjalta an salat an salat al-istikharati idan na zama kana sauri ga wato bai- wato kana sauri dangane da sallar istihara ba za ka iya tsaya ka yi ta ba fala taqaddam ala shay'in to kadda ka gabata yin wani abu illa idza qulta sai dai in sai dai ta faɗi rabbi khirli wa rabbi sai ni wasanni Allah ka zaɓa mu wasanni ka zaɓa saboda ni rabbuka yakhluqu ma yasha'u to wa yakhtar ubangijin ka yana halitta abin da ya so kuma yana zaɓar duk abin da ya so ala al-sufiyuna wato su faye suka ce idza aradta an takhtar idan kana nufin ka za- ka zaɓi abu fakhtar alla takhtar to ka zaɓi cewa ba za ka zaɓa ba wa fir wafiyar ka gudu min zalika al-mukhtar daga wancanan ka mai zaɓe wa fir min al-ikhtiyari kuma wato ka gudu daga wato zaɓi wa fir min al-firari to ka- ka gudu kuma daga gudu rabbuka yakhluqu ma to yasha'u wa ubangijin ka shi ne yake zaɓa yake halitta abin da ya so kuma ya zaɓa abin da ya so alhamdulillah
yakhtar Allah ya aiko zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yace ya Muhammadu to ka so duk abin da ka so kai wato za ka rabu da wannan abu ka aikata abin da ka so kai kuma za ka haɗu da wannan abun gadon gobe ka rayu abin da ka so kai mai za ka mutu ka bar shi wanda har sai ya bayyana cewa hukunci annabi ga mai zarcewa sai yana ga ikon Allah ta'ala da wani abu daga cikin wannan hukunci ya zama a hannun halitta yake da sun hana wa kansu mutuwa da zai wato abin zartawa a hannun halitta yake da wato ba za su mutu ba na'am wa dafa'u da sai sun ije mulaqatal amal haduwa da ayyukansu a ranar tashin alkiyama wato tafarkin tsira shine miƙa wuya da kuma yadda da hukuncin Allah da kuma komawa zuwa ga Allah ta'ala bil istiyar na zaɓi domin lamarin da sha'anin idan bawa ya koma zuwa ga Allah da zaɓi ba zai samu wato tsanani a wajensa ba ba saɓanin idan wato buƙatar da shi aka yi ya koma alhamdulillah eh, an yanko to dai wannan ita ce addu'a istihara eh tun zamanin shi yana raye Allah ya ƙara masa yadda ya ba da ita a nan wata an buga ta ma har an sa hotonsa eh kuma duk abin da mutum zai yi to ya ba wa Allah zaɓi eh ya bi wannan istiharar ita kuma ita ce shehu tijjana abu labbas ita ma yake yi kuma ita ce ta zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh shi ne a wani tafsiri ce yana cewa amma duk abin da ya shafi wannan na istihara to duk nau'i ne na boyansu abubuwa da ake a halin yanzu na istihara nau'i ne na bokanci eh wanda shari'a ba ta yarda da shi ba eh ya faɗa nan ko to me yace قال العلماء malamai suka ce لا ينبغي لأحد bai kamata ga ɗaya ba يحرم على أمر ya gabata bisa yin wani alamari في الدنيا والآخرة daga lamarin duniya ne ko na lahira كائن على الله har تعالى sai ya rata har sai ya za- sai ya tambayi Allah zaɓi في ذلك a cikin wannan lamarin ذلك بأن يصلي ركعتين shine ya sallaci raka'a biyu صلاة الاستخارة sallar istikhara وفي الركعة الأولى a kar- a raka'a farko ya karanta أم القرآن bayan fatiha ربك يخلق ما ya يشاء karanta waya haru ba ya sha waya sabu الآية har zuwa ƙarshen aya الثانية a raka'a ta biyu وما كان لمؤمن وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما هي رد بأمرهم الآية har zuwa ƙarshen aya بالدعاء to الواحد idan ya gama wannan nafila sai ya yi addu'a da wato addu'an nan da ta zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صحيح البخاري الأنصاري tana nan a cikin ingantaccen buhari
جابر بن عبد الله da aka karɓo daga jabiru ɗan abdullahi قال ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo يعلمنا الاستخارة yana koya mana istikhara الأمور a cikin dukkan lamura كما baki ɗayanta من القرآن kamar yadda yake koyar da mu sura daga cikin alƙur'ani يقول manzo Allah yana cewa لا هم أحدكم بالأمر idan ɗayan ku ya nufin yin wani lamari فليركع ركعتين to ya sallaci raka'a biyu غير الفريضة ba sallar farilla ba ثم ليقول sannan ya ce اللهم إني أستخيرك ya ubangiji ni ina neman zaɓinka بعلمك da iliminka أقدرك بقدرتك ina neman ikonka da ikonka أسألك من فضلك ina tambayar ka daga farallaka mai girma لا تقدر ولا أقدر ubangiji kai ne kake da iko ni ba ni da iko تعلم ولا أعلم kai ne ka sani ni ban sani ba أنت علام الغيوب kai ne masanin dukkan abin da yake a fake
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ya ubangiji ya ubangiji in ka san wannan lamarin alheri ne gare ni a addini na آتي da rayuwata آتي بك da أمري karshen alamari na أو قال ko kuma cewa yayi آجل أمري cikin alamari na magaggauci وآجله da majinkirci يرغب to لي ya ubangiji ka kaddara min shi ويسره لي kuma ka sauwaƙe min hanyar da zan same shi كنت تعلم أن هذا الأمر ko kuma ya ubangiji ka san cewa wannan lamarin شر لي sharri ne gare ni addini na da آجل rayuwata da أمري ƙarshen lamari na أو قال في ko kuma آجل cewa أمري ya a mazazzautin lamari na وآجله da majinkircin sa يصرفه عني ya ubangiji ka juyar da shi a ni ga birana ويصرفني عنه ni ma ka juyar da ni ga biran wannan abin ويصرفني الخير ka حيث kaddara min alheri duk inda yake ثم ربي sannan ka yarda da ni da shi
تعالى kala yake ويسمي هذا sai ya faɗi bukatarsa وروى عن انس وروي عن انس an rawaito daga Anas an cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kan قال له lahu ya ce da Anas يا انس ya kai Anas اذا هممت بامر idan kai nufin yin wani labari فاستغفر ربك to ka nemi zaɓin ubangijinka فيه سبع مرات ka nemi zaɓin ubangijinka a wannan lamarin sau a marratin marra bakwai وانظر الى ما يسبق الى sannan sai سبيلك ka duba mu yin ya riga ya cikin zuciyar zuciyarka وعمله to ka aikata shi من الخير to فيه alheri yana cikinsa انتهى cinta ya ke eh amma abin da ake so lokacin da aka istihara wato zuciyarka ta zama ba ba kakkarin jayar da so ko rashin so Ka- ka- wani ka cire wannan daga zuciyarka yawa to ne
فإن لم يكن يحفظ الشخص هاتين الآيتين idan wato mutum bai haddace wannan ayoyin guda biyu ba يقرأ قل- قل يا أيها to ya الكافرون karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka ko farko bayan fatiha والإخلاص ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad bayan fatiha قل إنكم يحفظ هذا الدعاء idan wa kuma mutum bai zama bai haddace wannan addu'a ba فليقرأ to ya karanta اللهم كرني ya ubangiji ka zaɓa mu واحسرني ka zaɓa saboda ni كما روى كما روي عن عائشة kamar yadda aka rawaito daga nana Aisha أبي بكر رضي daga الله sayyidina Abi Bakar radiyallahu anhu ma Allah ya da su أعلم to alam kai sani أن هذه الكيفية kaifiyata يتعب cewa wannan wato kaifiya هي الواردة في الحديث ita ce ta zo a cikin hadisi ingantacce
وأما amma الاستخارة بالمنام istihara da bacci أو الحديث ko kuma istihara da wato Qur'ani a ce buɗo sai ka buɗo a gaya maka wani abu أو الشبهة ko kuma a ce kirga mun wannan zaɓa a tarbin nan in ka- ka zaɓa sai kuma a karɓa a kirga واردا عن النبي yace to wannan duk wannan istihara bata zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ولذا فرحه العلماء saboda haka malamai suka ki a irin wayannan وقالوا wakalu suka ce
إنه نوع من الجن nau'i ne wato ne daga wato umanci nau'i ne daga na bokantaka قال العلماء malamai suka ce وينبغي له ya kamata ga mai wato mai yin istihara أن يخرج قلبه ya wofintar da zuciyarsa
من الخواتم daga dukkan wani tunani حتى لا يكون مائلا har dai kai ya kasance wato mai karkata zuwa ga wani aiki من الأمور na daga cikin har da kai zan mai karkata zuwa ga lamari daga cikin wayannan lamura إن ذلك sannan cewa wannan فإن ذلك to yayin nan ما يسبق إلى قلبه to idan ya gama istiharar abin da ya riga ya zuwa ga zuciyarsa والعمل عليه to sai ya yi aiki da shi فإن الخير فيه إن شاء الله Eh, wato alheri yana cikin wannan Allah ya so وإن عزم على سفره idan ya yi nufin tafiya فيتوفى بسفره يوم الخميس to ya kardaji ranar alhamis da tafiyarsa أو يوم الاثنين ko kuma ranar litinin ابتداء من رسول الله don koyi da maza Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah ya ce aha.
قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون kula ra'aytum ka gaya wa ahalin mutanen maka cewa ku ba ni labari in Allah ya sanya muku wato dare sarmada sir ai da'iman sir ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar qiyama wani ubangiji ne ba Allah ba za a muku a yawa ku ya fi ku da ya zai zo muku da haske ai na harin yini tallubu da bihi da ita da za ku nemi wato abubuwan rayuwa a cikin sa
قل haka za ta رأيتم mauna shin ba ku jin zalika wannan wato sama'a sama'a ta fahimtar irin ji na fahimta fasar bi'una balle ku da an shirki gaban shirku قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون to kuma ni labari kullum ka gaya musu a rayatun kuma ni labari inda Allah alaikum nahara in Allah ya sanya muku yini sarmadan totar ila yawmin qiyamati zuwa ranar kiyama ba dare man lahu wal ubangiji ne ba Allah ba bi zalikum ariya ya ku ya fikum bilaili zai zo muku da dare wa da tuskununa za ku nutsu ai tattali huna za ku huta fiye a cikin zalmar shagi daga wahala afala tumtiruna shin ba yanzu ba ku ganin ma antum alaihi abinda kuke cikin sa من الخطأ لدى الكسر في الإشراك في شرك متجدون بل يكن دعا عنه قبرزا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga rahama Allah ta'ala da ya sanya muku wato dare da yini litaskuno bihi don ku nutso bihi a cikin daren wanda tabta gomin fadlihi don ku nemo kuma daga fallan ubangijin ko fil nahara a yini bil kasri da yin tsururi wala allakum tashkuruna wato ko ku kwa godewa a ni'imata ni'imatihi ma a cikin zo ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ko ka tuna to ranar da ubangiji zai kiran su fa ya kulu zai ce ina wato ababen tarawar da ni allazina kuntum tazumuna wanda kuka kasance kuna riya cewa wato su ababen tarawa ne da ni wato wato an zikira an ambace shi sani na biyu liyabni alaihi wa nazana dai gina wa nazana alaihi akan sa ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون wadanda ana min kullum ummatin shahida mun fitar da wato shahida mai shaida da kowace al'umma wa huwa nabiyuhum shine annabin su yashhadu alaihim zai musu shaida bi ma qalu da abin da suka faɗa fa qulna lahu sai muka ce da su hatu burhanakum ku zo da wato hujjaku alama qultu bisa abin da kuka faɗa min al-ishraki daga shirku illa to daga nan fa alimu sai suka san annal haqa cewa wato gaskiya fil ilahi yake shi allantaka lillahi ta Allah ce la yushariku fihi ahadun ba ɗaya da zai tarayya da shi a cikin ta wa balla anhum ma kanu yabtahun abin da suka zama suna kage wa balla ya faku anhu gabarin su abin da suka zama suna kage fil duniya a duniya dan anna ma hu shi yake cewa akwai abokin tarayya tare da shi ta'ala an zalika ubangiji ya ɗaukaka gabarin haka إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين illa ƙarura ka ga dai ƙarura kana min ƙaumin musa ya zama yana daga cikin mutanen musa ibn ali dan amminsa ne wa ibn wa khalatihi kuma dan dan khalatsa ne dan khalatsa ne wa amana kuma ya imani ya imani bihi da shi ya imani da musa fa maga an shi kenan ai wato sai zalunci ya dagawa alaihim a gare su bil kibr bil kibr da girman kai wa uluri wato da daukaka girman kai ne وكثرة المال da yawan dukiya wa atainahu mun ba shi min al-kunuz daga taskokin dukiya ma inda mafatihahu abinda wato mukullan mukullan taskokin dukiyarsa kawai la tanu wallahi tsulu tana yauya tana nauyaya bil usbati ga jama'a wato ule wa ule wata ma'abuta karfi wato masu daukar ma mukullan taskokin wato karuna daukan mukullan kawai wato wato sai jama'a ta haɗu ake ɗaukan mukullan ba ba taskokin ba ma su zo eh to shi yake cewa mun ba shi taskoki wanda mukullan wato taskokin ma tana yawa tana yawa mutane jama'a nauyi masu ɗaukar ta shi ne ul ul ul wata shi ne ma'abuta ƙarfi ai tuskilhum tana nauyayar su falba uban nan da ta'adda ta ta ta'adda ce wa wa'idatu adadin su masu ɗaukar mukullan kayan taskokin wato ƙaruna ila wani kaunar aka ce sabuna mutum saba'in ne suke ɗaukan mukullan ba kayan ba wakila wani kaunar aka ce arba'una mutum arba'in ne wakila ashiratu wani kaunar aka ce mutum goma ne wakila bai yau zalika wani kaunar kuma aka faɗi wani wannan aka faɗi wani adadi wato wato wato kawai mukullai ne wa'annan to tun da aka ɗau mutum saba'in ya ɗau mukulli to ya kuma kayan mutum da wani za su ɗauka dukiyar mutum da wani zai ɗauka uzkur wato uzkur ka zo in ƙara lahu ƙaunhu yayin da mutanen sa wato suka ce masa su ne mummunai daga bani isra'ila suke cewa la ta fara wato ya kai ƙaro da kakkai farin ciki bisa sabbin mali da yawan zuciya faraha ba ɗan irin farin ciki na girman kai inda Allah sun ce cewa Allah la yuhibbul farihina baya so ko kuma yana hukuma ga alfarihina masu farin ciki wato irin na girman kai da zalika da wannan وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين wabtaji ka nemi wato addarar ahirata ladin gidan lahira shi abin da Allah ya baka min malin daga dukiya da an tunfi kaho ne ka ce da dukiya fi lahi a cikin min Allah wala tansa nasibaka suka manta rabon da mun duniya daga duniya aika amalu kai aiki biha a duniyar lil akhirati dal lahira wa ahsin ka kyauta ta lil nafi ga mutane bis sadaqati da sadaqa kama ahsana Allah ilayka kama yadda Allah ya kyauta gare ka wala tadil fasada kakkanu kakkan biyin barna fil ardi a cikin kasa da amalin ma'asi da aikata sabo inda Allah sai dai Allah la yuhibbul mufsidin yana hukuma ga muballaka bima'ana annahu yu'aqibu ma'ana dai shi dai ubangiji yana musu hukuma kakka man taraban ka min duniya daga duniya to kai dai kakka ba aiki a duniya saboda lahira har dai ka tsira min al'adabi daga azaba domin hakika rabon wato mutum wato a duniya shine mutum ya aiki a duniya don lahira daga duniya ake aikin samun lahira amma an je lahira ba aikin samun lahira eh ka sadaka kamar sadaka da sada zumunta wakila wani kawai aka ce kakka manta wato lafiyarka da karfinka da kuma samartakarka da wadatarka kakka manta cewa ka nemi lahira da su an kamo daga amur ɗan maimunin al'abdiyu ƙala ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani mutum shi ya nema sa wa'azi maza Allah ya ce da shi kaudi ba shi wato abu biyar kafin abu biyar ya same ka shababaka shababa shababaka wato shababaka wato wato ka ribanci samartakar ka tun zaman tsufanka wato ka ribanci kuma wato lafiyar ka kafin jinyar ka wato ka ribanci kuma wadatar ka kafin ka talauce wato ka aka wani baci wato lokacin da ka samu kafin wani abu ya zo ya kwashe maka lokacin wani wani abu ya shagaltar da kai mautuka kuma ka amfani ka amfani rayuwarka kafin mutuwarka abin ake wa faɗin da ya ce ba za ta zai shi ba kamar duniya shajin su ya yi tafsiri abinda ake cewa na fili alkafin shi ne wato duka bani wato gare shi ne wato faɗin sha'ir mawaƙi Uh-huh. rabanka daga abin da kake tarawa matuƙar zamani duk wannan shekarun da kai kana tara dukiya to abin da yake rabanka a ciki shine mayafi wanda ya yarda za wanda ya wato ya yarda za a nannade ka a cikin za da kuma wato turare
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون to shi kenan wato inna Allah Allah dai wato yana hukuma ga maballaka kala sai karu ne shi a ai inna ma utitu kadai dai amma wannan dukiyar dai ala ilmi bisa ilmi ilmi ne ke waje na ai fi muqabala ta shi muqabala ilmi na wa kana alama bani isra'ila bi tawrat ba da musa karu ya zama shi ne mafi sanin bani isra'ila da taura bayan annabi Musa wa Haruna da Haruna banda annabi Musa da annabi Haruna ba wanda yake ji sanar da taura Allah ta'ala shi Allah ta'ala yake awalam ya alam shi bai sani ba ne anna Allah cewa Allah ya halakar da min kaulihi kamar da ya halakar min al-quruni wato da al'ummatai ya halakar da manhu a shaddu min wata wanda ya fi shi karfi ba a fitar jama'a ya fi shi yawan tarihi jama'a tara hannun mali da dukiya ai huwa alimin da zalika shi masani ne da wannan ويهلكهم الله كما الله زي هلكت da su wala yasalu an zunubihim almujrimuna wato ba a tambayar mujrimai an zunubihim gangaban su wato da ilmihi ta'ala saboda ilmin Allah ta'ala da hada ita wa yadkhuluna nara za su shiga wutan lillahi ta ba da wani hisabi ba fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج قارون sai قارون ya fita ala qawmihi bisa mutanen su fi zina ce cikin adansa ma'ana ya fito bi asba'ihi da majiyansa alkasiri da masu yawa rukubanan suna mahaya mutahallin suna masu adon malabis zahabi da tufofin dinari wal harir da alharir ala kuyulin bisa dawaki wa bigalin da alfadarai mutahalliyatan masu ado allazi ne rijin hayata duniya sai wa'anda suke nufin wato suke neman rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana bisa da ba'u ce karuna ya ta tambayi shi ina ma dai wato za mu samu irin abin da aka ba karuna nan fi duniya a duniya innahu la zuhazzun azim wato shi dai karuna ba ma mai nasibi ne azimin mai girma ai wajin cikakke biya a cikin ta وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون sai wa'anda aka ba ilimi suka ce musu wanda aka ba ilimi wato aka ba su ilimi suka gaya musu an ba su ilimi ba wa adallahu da abinda Allah ya alƙawari da akhirata a gidan lahira sai suka gaya musu suka ce kai tanku kalmatu zajin kalma ce ta tsawusarwa shi wa lakum dun sawabul lahi sakamakon Allah bil akhirati a gidan lahira bil jannati da aljanna khairun shi yafi alheri liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari ma utiya qarunu to ya fi alheri daga abin da aka fara fi duniya a duniya wala yulqaha eh wala yulqaha wato ba wanda zai haɗu da wannan alƙawarin ba za a ba ba an zai samu a wannan alƙawarin shine aljanna wato wanda aka yi alƙawarin na wata aka yi ishara da ita wato illa sabiruna sai dai masu haƙuri ana ɗa'ati bisa biyayya wa annal ma'asiyati da kuma barin sabo فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين sai muka kitse biye da ƙaruna muka kitse ƙasa da shi wanda lariye shi ma gidan nasu muka kitse shi muka kitse su da shi da shi al'adar da ƙasa fa ma kana lahu min bi'atin ba wata jama'a da ta kasance gare shi yansu runa hu da za su taimake shi su kare shi min duni lahi ba Allah ba ai gari shi wani sa bi an yanna'u anhu halaka su kare shi da bayan wato halaka wa ma kana min al-muntasirina bai zama daga cikin wato masu wato taimakon kansa bai zama daga gare shi wato wato isa a takaice ya zige wato ya zakka ce ta zo wato zakka aka aiko annabi Musa aka ce je ya samu Fir'auna ai samu kai Karuna wato ya fitar da zakka eh an an saukar da zakka ya je ya fitar da zakka to ita zakkan ma ta sa dukkan dinari dubu ya ba da dinari daya duk dirhami dubu to ya ba da dirhami daya shi kenan da aka yi aka da annabi Musa ya ga masa sai ya ce a to wannan kuma an zo ne za a kwace zuciyar mutane eh wannan ba wani zakka da ta zo kenan sai ya yi shawara da makarabansa sai ya ce abinda za a yi zai yi maganin musa ya kawo ta duk tafsil amma tana da yawa ya kisa ya ce abinda za a yi zan kunya tashi a gaban bani isra'ila ba zai ƙara cewa wani ma ya je ba da zakka ba balle ni sai ya samu wata karuwa sai shirya da ita ya ce za a yi taro na idi in an zo taron idi to zai ba ta dinare dubu ta tashi da ce musa ya neme ta shine da aka zo taron shi ke nan ana taron idi da aka gama su dama sai annan musa ta ce yi wa'azi shi da nan musa ta ce yi wa'azi ya faɗi hukuncin zakka yana nan sai gangaro har hukuncin zina wanda ya zina mara aure mai masa bulala wanda ya zina ka tangaje mai jefe shi yana zuwa da su sai sai ƙarun da ta shi walau kunta anta koda kai ne sai annan musa ce koda ni ne ne a jefe ni sai ce to ai wance karuwan nan ta ce ta neme ta sai ce to a kawo ta yanzu sai aka kirawo ta da aka kawo ta aka kirawo ta to sai Allah ya yi masa tadaruki a zuciyarta ta ce to wannan lalata da nake yau na tuba to ya ce mun in je in cuci annabin Allah eh shine sai ta ce sai aka tambaye ta aike annabi Musa ya neme ki sai ta ce a ce la ta ce ba a yi ba wallahi ba a taɓa yin haka ba ni bai taɓa ma ni bai taɓa ma gani na balle a ce ya yi ni shike nan Musa ya tashi ya sajada ga ubangiji ya godiya ya yi godiya ya yi godiya sai ce to fa ya ubangiji in dai ni annabin ka ne to yau kai fushi yau kai fushi da wannan abin da aka yi eh kenan sai Allah ya ce shi kenan ga annabin Musa yanda ya umarci ƙasa duk abin da yake so ƙasa ta yi ta je ta yi kenan sai ce to jama'a yadda Allah ya aiko ni gun gun Fir'auna to Allah ya aiko ni gun Qaruna yau duk wanda yake tare da ni to ya bar kusa da Qaruna ya dawo nan wanda kuma yake tare da Qaruna ya zauna da shi to jama'a shi kenan sai suka rika gudu suna barin Qaruna sai mutum biyu ne suka tsaya tare da Qaruna sai ce to ƙasa kama su shi ne sai ƙasa ta kama su sai kuma ta ƙasa kama su sai ta kama su zuwa gwiwa tsaro ne yana ta magiya don Allah ka dubi zumunci ka dubi kaza ka haƙura ka ƙa haba nan musa ya riga ya fi shi ƙasa kama su ta kama su ƙasa kama su har sai da ƙasa ta haɗiye su shi ne da ƙasa ta haɗiye su shi ne Allah yake ta da wajen an ce ai magiya ta kai su saba'in amma musa bai saurare shi ba sai yake Allah ya ce da annabi musa ya musa ya yana ta roƙonka yana taimaka magiya ya ba kalle shi ba sai ce ai ya ubangiji na wannan fushin ne saboda kai domin taba annabin ka taba ka taba kai sai ce to ai da ko ni ya nemi da ya nemi taimako na ni ko da lafiya ne to ni ba ban nemi ne ba to shi kenan bayan an nutsar da karuna sai kuma mutane suka tafi gari suna yawo ce ai annabi Musa ya nutsar da karuna ya janye ɗebi dukiyar eh dan ya kwashe dukiyar ya sa halaka karuna sai ya ce ƙasa ta kama dukiyar sai gidan ya nutse da dukiyar duk ƙasa ta haɗe an ce har yanzu ƙaruna yana can ƙasa yana nutsewa kullum yana nutsewa gwargwadon tsayin mutum ran da duk ya kai ƙarƙashin ƙasa ta bakwai to ran za a kashin alƙiyama eh ya taɓa ke wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bilam يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون asma alladhina tamannaw makanu sai wanda suka wato rika burin wato matsayin karu da suka waye gari masu masu kauna wato matsayin karu da bai amsa ajiya ainihin karibin a kusa sai suka waye suka waye gari da kullu suna cewa wai abin mamaki Allah yana shimfiɗa arziki wato wato ga wanda ya sani ibadi ne da bayan sa wai abu kuma yana kunta tashi wato bisa wanda ya so wa wai wai din nan ismun fi'ili ismun fi'ili ismi ne suna ne fi'ili bi ma'ana ajab ina mamaki ai ana wato ai ana ni ina mamaki والكاف كاف da mimma Allah ma na talami ne laula amman Allah alaina ba dan Allah ya yi mana baiwa ba sai la hasafa bila da Allah ya kice da mu bila lil fa'il ko kuma lil maf'ul la khusifa wai ta annahu ai wato abun mamaki la yuzul kafirun kafirai ba za su rabota ba ni ne matillahi da nuna Allah ta karuna kamar karuna تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين sannan ka gidan lahira ai aljanna muna sanya ta ne ga wanda wato ba sa nufin girman kai fil ardi a bayan kasa bil bagai da zalunci wala fasada ko ba sa nufin barna da amal ma'asi da aikata sabo wal aqibatu karshe abun yabo lil muttaqina tana ga tana ga masu tsoron Allah masu tsoron uqiqaban lahi wato masu tsoron uquba Allah da amal da'ati da aikata da'o'i من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون duk wanda ya zo da wata kyakkyawa to falahu khairun minha miji alheri daga gare shi ne zai tabbata gare shi ai wato sawabin sakamako bi sau biya saboda ita huwa ashiru amsali ya shi ne wato misalin ta goma in kai kyakkyawa daya Allah ya alƙawari zai maka goma wa man ja'a bi sayyi'ati wanda yayi kuma da mummuna to fala yuzza ba za a saka masa komai ba ba za yuzza allazina amilu sayyi'ati ba za a saka wa suka aikata mummuna aiki ba illa jaza'an sai dai wato sakamako guda daya ya shi ne da sakamakon ma kanu ya abu da abin sun kasance suna aikatawa an yi zura hu misalinsa wancan in kai kyakkyawa goma za a rubanya maka eh ka ji falala ta ubangiji in kuma kai ɗaya mummuna ɗaya za a baka kaga wani adalci na ubangiji
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين wato illa allazi farada alayka alquran kaga dai wanda ya faranta qur'ani gare ka ai anzalahu ya saukar da shi la radduka wallahi shine mai da kai ne ila ma'ad zuwa ga wato makoma shine makka makka wato makka wa kana qadista ka hamdala zama yayi shaukin makka eh wato ya zama yayi shaukin makka sai ubangiji ya ce zan mai da kai shine yasa aka je aka buɗe Allah ya bashi wato nasara a buɗin maka kullum ka ce rabbi ubangiji na a alamu shi ne masani ga wanda ya da shari'a wa da wanda kuma yake cikin wato wato bata mabayani ai nazala ta sauka ne jawabin dan jawabi da kawai ku fara makka daga ba to ga fadin kafiran maka da suke cewa innaka fi zalalin kai kana cikin bata ai fa huwal ja'i ai manzo Allah shine mai zuwa ma bil huda da shari'a wa hum su kuma su ne fi dalala a cikin bata eh wa alamu alamu illa bi ma'ana alimu ana ta alimu kullu rabbi alamu ka ce ubangiji na a alamu kawai shine masani ba mafi sani ba masani ma'ana ta alimu وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين amma kun da zai maka zo kana kauna a kana kauna an yi rika in leka kitabu a jefo maka littafi ba shine alqur'ani illa bi wa lalakin sai dai ulqiya ilayka an jefo shi gare ka rahmatan saboda rahma ne rabbuka daga ubangijinka kar ka kasance zahiran ai mu'minin mai taimakon littafi nan kafirai alajinin bisa addinin su allazi da aukon suka kira ka ilaihi zuwa gare shi ولا يصدنك بعد- عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يسدن ولا يسدنك أنه يسوء يسدونك يعني ولا يسدونك وصف نون الرفع للجازم والواو للفاعل لالتقائها مع النون الساكنة ما إيه ولا يسدن ولا يسدنك إيه ولا يسدنك على بعد بعد ما بعد إذن زلت إليك wato kasu tsare ka wato kasu tsare ka an ayatul lahi ga mulan ayoyin Allah bayan an saukar da ita zuwa gare ka eh ai la tarji kakka koma ilaihi zuwa gare su za ka cikin wannan wad'un nas kai kiran mutane ila rabbika zuwa ga ubangiji ka ai tauhidi da kadai ta ji ibadati da bauta masa kakka kasance wato kakka kasance wato min mushriki na daga masu rage wa kansu lada bi anatihim da taimakon su ولم يؤثر ولم يؤثر الجازم shi mai jazman nan bai tasiri ba bil fi'il a cikin fi'ili lillahi saboda bilahi fi'il fi'il mabni ne ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون kakka bauta wa wani abun bauta kakka bauta wa wani abun bauta la tad'u ma allahi ilahan ahad kakka bauta wa wani abun bauta tare da Allah wani abu za a ce ka bauta masa kuma ga Allah a'a kakkai haka la ilaha babu abun bauta da cancanta illa huwa sai shi ubangiji kullu shay'in dukkan wani abu halikun illa wajhahu halakakke ne sai dai zatin sa lahul hukum hukunci ya tabbata gare shi wato alqaba'un nafid hukunci mai zarcewa wa ilayhi turja'una gare shi kuma ake mai da ku bin nushur tashi min umurikum da kaburburan ku بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا alif يفتنون lam mim allah alam bi muradi allah shine ya san me yake nufi da wayannan harfa ah sifan nasu shi yanzu mutane sun zuci an yi kira ko za a bar su an yi kulu amanna ai saboda fadin su fi imani wa hum la yakunu ba za a fuskuce su ba an yi kutabbaru ba za a jarrabe su ba eh bi ma ya tabayyana bihi haqiqatu imani da abin da wato zai bayyana wato bi ma ya da abin da haqiqa imani su zai bayyana in nazala ta zo kan fi jama'a cikin wata jama'a amini da suka imani fa'azahu al-mushrikun sai mushrikai suka rika cutar su yanzu mutum ya ce ya bi Allah ba a yi masa jarraba ba ai duk wanda ya bi Allah kamar ya rike garwaji ne eh kamar ya rike garwaji zai ta samun jarraba duk bawan Allah ba zai fita daga jarraba ba eh ba zai fita ba in dai mutum ya rike Allah to sai dai ya haƙuri eh sai dai ya haƙuri amma kuma gaskiya tana nan sai ta bayyana shi ne wani ya ce sai yanzu mutane su ce amanna kuma ba za a fahimce su ba ai in ka ba Allah sai an sai an dame ka sai an baka jarraba ya zo a cikin hadisi
كان من قبلكم wa'anda suka yawa to wa'anda suka gabace ku sun kasance يوفد ana rukon mutum يوضع المنشار على رأسه a sa wato zarto akan kansa فينفرق فرقتين wato a raba shi rabobi daga kansa a tsarge shi ما يملكه ذلك wannan ba zai juyar da shi daga bayan addininsa ba وينشد kuma a a masa wato a taje kansa بأمشاط الحديد da wato abin targe shi wato na alhadini na wato karfe لا دون حزم ولا يم wato abin da yake tsakanin ƙarshen kansa da laman kansa وأسد da kuma wato ƙarfin jikin kansa ما يملكه ذلك wannan ba zai juyar da shi ga marar addininsa ba alhamdulillah ya yi kyau to mu karasa ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين wallahi hakika mun jarrabi alladina min qablikum wanda suke suka gabace ku fala ya alaman Allahu alladina sadaqu wanda Allah zai bayyana wa'anda suka yi wato gaskiya wato fi imanin cikin imanin ilmin mushahada fi ilmi na mushahada wala ya alaman al-kafirun sanan ubangiji kuma zai bayyana makaryata biya a cikin sa أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون shin wanda suka aikata ayyuka mummuna sun zaci wato ayyuka mummuna da suka aikata kamar shirku tsara wani abu da Allah wani ma'asi da sabo sun zaci an yi su kuna ayyafu suna za su tsere mana falanan ta iya minhum ba za mu yi musu ukuwa ba ta ma ya hukumu na hu abin da fiye hukuncin nan nasa ya mugunta ai hukumu hukumu hukuncin su haza wannan من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم duk wanda ya kasance yana kauna wato haduwa da Allah to wato haduwa da Allah ajalin na haduwa da Allah wato al'atu mai zuwa ne fa lasta idda lahu ya tattali lahu gare shi wa huwa samiu Allah shine mai ji li aqwalil ibadi da wancan bayi wato duk zantukan da bayi suke yi wato ubangiji yana jin sa al-alim masani kuma bi af'alihim da ayyukan su ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين duk wanda ya jihadi ya jihadi ai wato jihadi hannu jihadi na yaƙi a wannan ko kuma jihadin zuciya kadai dai yana wannan jihadi ne na nafsi ga kansa fa inda man fa'ata jihadi ne mun amfanin jihadi na nasa lahu nasa ne la lillahi ba na Allah bane inna Allah sun da Allah la gani wallahi wa da tace ne amul alamin daga barin wato talikai al-insu mutane wal jinni da aljinni wal mala'ikatu da mala'iku ba ibadatihim ko wani mawalaci ne game da bautar su don ba su bauta mu don ba zai cuce shi da komai ba
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون kanu in suka imani suka aikata ayyuka na gari wallahi za mu kankane kurakuran su da marar su bi amalin salihati da aikata ayyuka wato na gari kuma wallahi za mu saka musu kyakkyawa eh hasan nan ma'ana hasan za mu saka musu kyakkyawa wa kyakkyawan allazi kanu ya'maluna abin da suka kasance suna aikata huwa salihatu shine ayyuka na gari sallallahu alaihi wasallam to wa alam ka sani أن كل ما يفعله الإنسان من الخير cewa duk abin da mutum yake aikata na alheri الله يجازيه عليه Allah zai saka masa a kansa ويجده عند الله kuma zai samu wannan aikin alherin a wajen Allah سيلقاه yayin da zai haɗu da Ubangiji ومنفعة خيره to amfanin alkhairinsa تعود إلى نفسه za ta koma kansa وإن كان نفسه إلى الغير ko da wato wani nan su idan kuma wato zuciyarsa tana can tana ta tafi wajen joriya ba ta wai ba ta indiya Ubangiji فهو زاهر gwagwaran zahiri وفي سبيل مسلم a yanzu ya zo a cikin sahihi musulmi
أبي هريرة رضي الله daga Abi Hurairah ta Allah ya jani shi يا ابن آدم ya ce ki ya kai dan adam ورثت فلم تعدني na yi jinya baka je ka duba ni ba قال يا رب sai ce ya ubangiji وأعوذك وأنت رب ya zan je in duba ka kai da kuma wato ubangiji قال Allah sai ya ce أما علمت baka san أن عبدي فلانا مريض cewa bawa na wani ya yi jinya ba ولم تقله baka je ka duba shi ba وما علمت لو كنت تقول baka san cewa da ka je ka duba shi ba لوجدتني عنده za ka same ni a wajensa يا رب يا ابن ya آدم kai dan adam استنعمتك wato na ne muka ci da ni ولم تطعمني baka ci da ni ba قال ya ce wato bawa sai ya ce كيف أكذبك وأنت رب العالمين yaya zan ci da kai kai ne kuma ubangijin talikai قال kala sai ubangiji ya ce ما علمت أنه استم- استطعمك فلان baka san wani ya nemi cewa daga gare ka ba فإنه baka ba shi abinci ba أما علمت أنك لو أطعمته baka sani ba da ai kai dai ka ci da shi
لوجدت ذلك عندي da ka samu wannan ladan a wajena يا ابن آدم ya kai dan adam أيتك nan da muka shayar da ni ولم تطعمني baka baka shayar da ni ba قال kala sai ya ce يا رب ya ubangiji كيف أسقيك yaya zan shayar da kai وأنت رب العالمين kai ne ubangijin talikai قال استسقاك فلان sai shi wani ya nemi shayarwarka وفلم تسقيه baka shayar da shi ba وأنك لو سقيته da ka shayar da shi لوجدت ذلك عندي da ka samu ladan wannan a waje na ya yi kyau duk ayyukan alheri ne kwaɗai kan wasu yanzu mai iko dai in ya sami ikon zuwa aikin alheri ya yi aikin alheri duk wa'annan abubuwa da aka faɗa baki ɗaya wato ayyuka ne na alheri duk wanda ya sami damar yi kowanne ya yi eh, zai sami ladan a wajen Allah to
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون kowace nan insani da walidai husna ni wa mutum wato wato wasiya da mahaifansa eh mun masa wasiya da ya kyautata musu ai in sha an wasiya za a sani ma'abuce kyau da an yi birrahu ma shine wato biyayya gare su wato in ji hadaka in suka wato yi ko suka yi jayayya da kai zuci su ka bi wato ma rashin laka bi ilimin wato ka tara abin da baka da ilimi da shi ji gani da ba za ka shira ki yi da tara shi ka tara an wani bota wato da ni ai muwafaqatan da waqi muwafaqatin da waqi fala mafhuma lahu to fala tu'ihu ma kakka biyayya gare su bil ishraki cikin wato tara wani abin bauta da ubangiji ilayya marji'ukum makomanku tana gare ni baki ɗayan ku zan kuma ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikata kuma zan saka muku da duk abin da kuka aikata in kyakkyawa kuka sa aikata za ku ga sakamakonsa in mummuna ne ma za ku ga sakamakonsa an ce wannan aya ta soka ne a wato akan wato sa'ad bin abi waqas ko هذه الآية wannan aya والتي في سورة القمانة da wata nake a cikin suratul luqmana نزلتا في سعد بن أبي وقاص ta sauka ne sun sauka akan sa'ad bin abi waqas آمن ya yi imani من أول من آمن بالنبي yana daga cikin farkon wanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallama نقول yaqul yana cewa وما في حديث البخاري kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari أعرف نفسي أنا ثلث الإسلام ne أعرف نفسي ni na san kaina أنا ثلث الإسلام islami ni ne wato wato na uku musulunci yani annahu aslama salisa eh wato shi a shi ne musulunta wato na uku a cikin wanda suka shiga musulunci falamma as- falamma aslama aslama yayin da ya musulunta ya ummuhu hamlatu sai mahaifiyarsa hamnatu ta samu labari ilaihi cewa ya musulunta da tafi tafi sai ta je ta zauna a tsakiyar rana qalat alla tastabilla wato ta ta cewa ba za ta shiga inuwa ba ta'kula ba za ta ci abinci ba shirba ba za ta sha ruwa ba ta yartadda fa'du har sai zai sadu da lamiyo ɗansu ya dawo gabar wato addinin musulunci sai ya kafirce ta uguliya alaiha har sai wato aka so aka wato aka suma gare ta ta suma fada au sa'ada sai wato sai aka kira wata azu ja'a ba za a sai ya zo sabba alaiha alma shi gane ya zuba mata ruwa hatta afaqat har dai ta farko daga suman qala laha sai ce da ita ma iya umma ya mahaifiyata ya kamata ki saurare ni law kanat indiki atlabtin da kina da rai guda ɗari wa akhraj nafsan nafsan wato ranki wannan ta fita wannan ta shiga wannan ta fita wannan ta shiga har guda ɗarin su fita baki ɗaya ta tamuti bi atamarratin wato har ki mutu sau ɗari wato ki mutu wannan ran ya kuma shiga ki ki tashi shi ma ki mutu da shi inda kina da rai ɗari ku duk su ƙare aha.
ashhadu an la Ba- ba zan dawo daga wannan addini na ba ilaha ko ki ci abinci ko ki sha
illallah ko in kin so ko kuma ki zauna haka haki mutu ba ruwana فلما رأت ذلك yayin da ta ga haka abin da sabi ya gaya mata yi mata أكلت shi kenan sai ta farka ta za ta sha shi kenan وذهبت ta sha
وذهبت إلى الذل shi kenan ta koma inuwa ta je ta zauna ta fi san abin na yi ne eh قال الله تعالى هو سيد shi ne
الإنسان Allah ya kawo sanin sa za ta yi sa eh to ta ta ɗauka kamar abin na wasa ne eh ta shiga rana ta kici ta kici har ta suma aka gaya wani to wallahi inda kina da rai ɗari wannan ya shiga cikin ki ke mutu wannan ran ya kuma gawa ke mutu inda zai yi to sai dai duk ran duk sai sun kare ni ban da daga musulunci eh ki ko ki hakura ki kyale ki dawo ki rayu ki ci abinci ki ko kuma ki mutu a haka ni ban zan dawo eh sadu sadu na jiwa kas
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في eh الصالحين wanda suka aikata aiki na gari wato suka yi imani suka aikata aiki na gari za mu shigar da su cikin mutane na gari su ne annabawa wato da waliyai wato annabawa da waliyai shi ne za mu tashe su tare da su ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين amin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mu amanna mu da mu imani billahi da Allah amma fa za mu bi idan aka fitar da shi a cikin wato Allah to ji Allah fitnatan nasi sai zai ya sai sanya wannan fitna ta mutane azabu su san mutane da hudu suka yi masa sai san ya ji ta azabin lahi kamar azabin Allah ne fil hawfi a cikin tsoron da gare shi wato fa yu'ihum sai ya ji su fa ya ji shi kenan sai ya je ya munafinci wala in ja'a nasru wallahi idan kuma wata nasara ta zo lil mu'minin daga mu'minin ba zan aka ji yaki aka yi nasara aka samu ganima wato suka samu nasara min rabbika daga ubangijin ka fa gani mun suka samu ganima la yaqulunna sai ka je wato la yaqulunna huzu min hunun rafi li tawalin nuna to lawu damirul jam'i sai su kai sake yin ai la yaqulunna wallahi za ka suna cewa inna mu dai kunna ma abu mun kasance tare da ku fil imani imani to fa ashriku na ku tarar da mu fil ganima da cikin rabon ganima qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya race aw laysa Allah bi a'lam ma fi dhul alamin ai Allah ne masani da abin da yake cikin wato kirazan talikai wato abin da yake cikin zukatan su ne imani da imani wanda faki da munafunci وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين eh wallahi Allah zai bayyana wa'anda wato suka yi imani eh zai bayyana su wanda suka yi imani bi qulubihim da zukatan su kuma zai bayyana wa'anda suka yi munafinci dukkan su zai saka wannan jam'u guda biyu zai saka wa'anda suka yi imani da aljanna wanda kuma suka yi wato munafinci su kuma za a kai su wuta eh wallahi wato wallahu fil fi'lin lamu qasmin lamun nan nan cikin fi'lin nan guda biyu na kasan yin na rantsuwa ne alhamdulillah sai mu kuma karatun Allah ya kinke ta Amin.
da wani roshin ta Allah ya kinke ta Allah ya ta adalci cikin Amin.
ta lafiya ba la ba ta lafiya Amin.
ta da Allah ya danka tsarin mu jan majalla ga Allah wasu Amin.
karanta wa Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya din da musulmi suka duniya Allah ya kinke ta Amin.
ta tsarin mallan shirye ta Allah Amin.
ya da su su su ne zo janna Allah ya masa ba Amin.
da ko mu addu'a Allah ya masa ba Amin.
ta abin da mana sanin ya Allah mana ba Amin.
Fatiha da salatu da فاتحة بصلاة الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة والخاتمة فاتحة